salati goma ga annabi إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الأم بالأم والأب بالعبد والأنثى بالأنثى ومن أوتي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإنسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اهتدي بعد ذلك فله عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ ادري لنا بهذا المعذر والفاتح بنظرة تأتي لنا بالظفر nan kusan shi ne rabin wannan sura ta bagara rabi an yi shi ne akan wato tauhidi ya ta sanar da mu Allah yana faɗan Allah da ayyukansa da abu to kuma yanzu wannan rabin zai ta kawo hukunce hukuncen shari'a kuma hukunce hukunce kuma bakara din nan duk ta tattare qur'ani gaba ki ɗaya duk hukunce hukuncen da yake cikin qur'ani gaba ki ɗaya nan cikin suratul bakara cikin nan sai dai aka aka tattaba shi aka tattaba shi aka shige amma ko duk hukuncin hukuncin da yake ciki ya aya to wannan shine halin fikihun addini Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kutuba alaikum alqisasu an faranta wato a gare ku yin kisasi wato yin hukunci daidai da aikin da aka yi wanda ya kashe a kashe shi wato kisafin wanda ya kashe a kashe shi wannan yin kisafi fil qatla cikin waɗanda suka kashe waɗansu to shikenan a kashe su wannan kamar ana horon waliyan waɗanda za a kashe din ne ai ku ji tsoron Allah ku miƙa wanda ya kashe din nan idan ɗan uwan wancan suke ba su yarda ba sai dai a yi kawaki to ku miƙa hukuma ta kashe ba wai mutum ne zai ɗau hukunci a hannunsa ba wannan hukuma ce za ta ɗau wannan hukunci a hannunsa an faranta muku yin kisasi wasu an a tuka wakilan da aiki ga yanda abu yake alhurru ta idan ya kashe ta bil hurri sai a kashe shi in ya kashe ta wala yuqtalu hurru bil abdi ba a kashe ta in ya kashe bawa sai a yi kudi a biya kawai wal abdu bil abdi bawa in ya kashe bawa a kashe shi wal unsa mace in ta kashe mace a kashe ta kaman ubiya lahu min kaman ubiya lahu wanda aka yi man rangwame min alhatimina daga iyalan wanda aka kashe musu din su waliyan jinin idan suka ce to yanzu sun yace kisa akan wanda ya kisa din sai dai biya biya dama idan wani ya kashe wani to abu biyu ne a kansa in ma dai a kashe shi idan su waliyan wannan kafashen su ce ba su yarda ba yanda suka kuka su ma gidan wa'annan su kuka to ga ba su yarda ba kenan to shi kenan sai hukuma ta kashe shi idan kuma suka ce to shi kenan tun da yanzu dai ya riga ya kashe shi kenan ya bada ya bada jiya to shi kenan kuma yanzu kisa ya da kansa shi kenan sai a tattara jiya sai ya kawo jiya duk a tsora wa ƴan uwansa duk wanda suke da gado a kansa da zai mutu su gadon su to duk jiya ta hau kansa to wannan hukunci ne nan idan ƴan uwa suka san in ɗan uwansu ya kashe wani jiya ta hau kansu dole su siyar da gidajen su siyar da babura siyar da motoci za a rarraba jiya miliyoyin nan sai a rarraba su kai sai ka kawo kaza kai sai ka suna Allah ya isa dan iska ya ja mana asara ya ja mana don yan uwa suka san dan uwan su fa in ya kashe abin ya hau kansu da sun ga zai wani abin kai ko ka ja mana bala'i ta kai shi kenan sai a bari amma an san ba kuma a ce kashe shi ma mu ga yadda za a yi ba haka ake faɗa ba to shi kenan idan yan uwan bakastan suka ce sun yaji zancen kisa sai dai a biya biya min akihi min dama akihi daga jinin dan uwansu da aka kashe almakasuli wanda aka kashe shehun suka yaro ke wani abu to shikenan suka ce sai biya za a biya har ci ba'u to sai a bi karban wannan biya din bil ma'rufi da kyautaye fa alal adi ga wanda ya yi rangwame fi ittiba'ul qatil ya bi wanda ya kisan wato bil ma'rufi da kyautaye da an yi ɗalibahu ya neme shi biddiyarki da ba da biya nan bila unjin ba tsanani a ciki kai ya ta zagi da kuma matsantawa da matsantawa a ciki a hankula a hankula a hankula har a tara wannan kuɗin wa daru shi kuma wanda ake ji zai ba da kuɗin ya bayar wa alal qatil shi kuma wanda ya ci zaɓi shi kuma ya bayar da ada'u diyati ya ba da diyar ilayhi zuwa wato waziyan mataccen su kuma bi isanin da kyautaye bila matsalin ba wato matsolo ya kai ya hana ga kudin ga komai amma a dinga jan lokaci a dinga jan lokaci a dinga jan lokaci to ba wannan duk sai hukuma ta shiga zalikal hukumu wannan hukunci ta kabirun sauƙaƙawa ne min rabbikum daga ubangijinku alkisasu yi kisasi aul afu ko kuwa wato rangwame wato a bada diya almukallafu mukayyarun fihima shi wanda aka tsora wannan an ba shi zabi a ciki wa zalika takfirun wannan zabi din nan sauragawa ne min Allah tabaraka wa ta'ala daga Allah rahmatul jin kai ne daga Allah lam ya'tin Allah bai yi yanke da wahidan guda ɗaya ba kama hakama al yahudi kamar da Allah ya yanke ya yanke ga yahuda al qisasa su yahuda ba za su ba da diya ba inda yahuda ya kisa dole kashe shi haka Allah ya hukunta musu ba in dai kika to shi kenan dole wannan masu surutu nan ko sabu daga wajen koko wani ya tsaya a kan to su kamar yahuda su ba a yi musu sautin wato su ba da biya ba su kawai kisa ne kawai ji za a yi kamar su wa'annan nasara su ko nasara addiyatu su ko nasara ba kisa a kansu su ko biya za a bayar wato su a hukuncin su dama hukuncin nasara za a ga taushi taushi taushi ake cewa to wai saboda menene ne aka ce saboda shi annabi isa alaihi salatu wassalamu shi ba wato daga uwa aka same shi annabi isa ba a same shi daga uba ba wato daga uwa aka same shi ita ga uwa wato taushin hali ne da ita wato tausayi ne da ita na ga ga shari'a annabi isa duk tausayi ce saboda ba taushin hali na uba din nan kaga uba ne kana jin tsoro ka kai asma fa ba zai kama ka da duka da waye amma sai ga uwa dan maye laifi da ce ƙarya aka yi masa ma ko ka dan maye laifi ana ma hukunci kuma ita ce mai kuka ko ka abu bane da kaushin ta to yadda ma aka shari'a annabi ta sai shi aka ce ah to mutum ya kashe kuma aka kashe ai da sabi ai da sabi shi kenan a hakura kawai shi kenan a karɓi biya yanzu sai wannan wannan shari'a annabi ta ce to sai Allah ya sanya shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsakanin biyun duk ta yata da biyun in yan uwan sun ga dama shi kenan a ba su jiya in kuma sun ce ba sa so shi kenan sai a kashe mutumin duka baki da to kuma wannan hukunci ya zama maganar mazhabobi wata mazhabar tana kan wannan ba za a kashe ɗa ba in ya kashe bawa ba za a kashe ɗa ba in ya kashe mace kuma ba za a wato kashe musulmi ba in ya kashe kafiri to wata mazhabar tana kan wannan wayansu mazhabobin ba suka ce a ai Allah yake wa kasamna ma'ida ta ce saboda kuma ma'ida ita ce gaba da wannan ai ma ida ta ce wa ka samna alayhi ya annan nafsa bin nafs rai ta kashe rai a kashe ta kawai ko wani iri ma to aka tafi akan wannan ba wani bibiko kuma sai ta kawo hadisan annabi ya ce musulmi jinin su duk iri ɗaya ne duk daraja su ɗaya ce to kuma suke ta kawo to su kuma a wajen su a dama ya kashe bawa sai a kashe shi kuma in ya kashe mutum sai a kashe shi kuma in ya kashe zunni ma wato wanda aka tsora haraji kafiran amana shi ma sai a kashe shi don har tafi a kan wannan. To, wannan sauƙaƙawa ne min rabbikun daga Ubangijinku, cewa bai ce dole sai kisan ba, ko kuwa dole sai jiya ba. Shi kenan an ba da zaɓi. Su dai waliyan wanda aka yi musu kisan yanzu hakkin su ne shi kenan an ba su zaɓi duk wanda suka zaɓa a ciki. Kamar ita dai za a da zalika. Wanda ya yi wato ta'adda wato ya ketare iyaka da kashe wanda ya kashe ma ɗan uwan. da an zalama alƙatila shine ya zalunci wanda ya kisa da an katalahu ya kashe shi bayan ya ce ya yafa kisa yanzu ya bada diya to ana tsara diya ana tsara diya ko ma an tsara diya an bayar bayan an tsara diya an bayar shi kenan dai yana nan dai kullum yana kallon sa wannan ne ya kashe min dan uwa sai da ya same shi a lungu da ba kowa da kowa ya make shi ya kashe shi to fa lahu azabun alimun yanzu kuma wuta zai shiga shi wannan wanda ya wannan na baya kuma ko da an kashe shi to fa lahu azabun alimun عذاب على الملمع أبن صار الغفية يدع يتبت أكنسا ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص يتبت غريكو في القصاص أشمي قصاص حياة الرعيوة بقاء أقوى وانزوا عظيم من جرمى أغريكو idan ne kuna yin kitafi shi kenan za a daina kashe kashe a cikin idan kuwa kita ya zama banza kowa ya kashe wanda yake so shi kenan ya zauna lafiya ko shi kenan kowa ma kai ya make wanda yake so amma duk wanda ya san ya kashe za a kashe to ba zai kashe ba kun ga shi kenan su bin sun rayu amma an ku aka yi sagaci shi kenan kowa ya kashe ya kashe banza to shi kenan sai aika kashewa aika kashewa aika kashewa abin da yake faruwa yanzu kenan ko ya uzu يا أولي الألباب la'allakum tattaqun law lakum fil qisasi hayatun wa rayuwa ta tabbata bakawun azimin wanzuwa mai girma ta tabbata a gare ku ya ulul albab ya ma abota hankali la'anna al-insana domin dan adam idza alima idan ya san annahu idza qatala idan ya kashe wani yuqtalu za a kashe shi da wanda ya kashe dinan tarakal qatla sai ya bar kashe wancan fa hayyat zalika nasari kaga shi kenan rayuka ji nan duk sun rayu kenan la'allakum ko ta ku tattakuna ko a kiyaye kanku alkawa da kisa kisan ramuwa idan kun kashe a kashe ku كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك to خيرا kuma ga wani hukunci yanzu an gama hukuncin wato kisa kenan to kutuba alaikum har yau dai an faranta muku idan adara ahadakumul maut idan ɗayan ku wato mutuwa ta zai ke masa mutum ne ya ga ya faɗi cuta ajali to yana cuta ajali idan ta raka in ta raka kaira in ya bar dukiya alwasiyatu lil walidaini to ya iya ya yi wasiya ga mahaifansa a ba mahaifana kaza a ba ubana kaza a ba uwata kaza wal aqrabina da makusantansa a ba makusantana kaza a ba makusantana kaza kaza bil ma'rufi ta kyautaye bil adli da wato da adalci bi Allah ya ji da ala sulusi kar duk abin da zai yi wasiya a cikin mutum a kudinsa in ya ga ciwon ajali ya kama shi ko ko dai zai yi wasiya a cikin kudinsa to duk abin da zai yi wasiya da shi kar ya wuce a kafa dukiyar uku a ɗau ɗaya ɗayan cikin uku dai an bashi yanzu ya yi duk abin da zai yi ɗayan cikin uku shine sulusi to duk abin da zai yi kai ya shige ɗayan cikin uku in ya shige kuwa yanzu ya zama ba mai adalci ba kenan saboda ya taɓa kuɗin magada hakan alal muttaqina wannan ya yanka akan masu wato tsoron Allah wa haza mansukun amma wannan hukunci an shafe shi da ayatul miras da ayat gado wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama la wasiyata li warisin ba wasiya ga mai gado wato wannan hadisi ba so ta aya ne ba bayyana bayyanawa yayi cewa wannan ayar wata aya ta soke ta saboda akwai rigimu a ciki wani suna cewa ai hadisi zai soke aya biya za a ce la wasiyar talwari la wasiyar talwari sun ga zuwa hadisi ya soke aya kenan ko sai ya ce a hadisin ba soke aya ba ba ka labari ne aya za su ta soke aya abinda hadisin yake nan فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون Faman batalahu wanda ya canja al'isa a wannan wasiya din nan da aka yi masa. Mutum ya zo rasuwa ya ce wane abu kaza abu kaza a yi kaza a yi kaza da shi. To bayan mutum ya ji ya haddace sai da ya ga wannan mutum ya mutu sannan ya canja yake ai ga abin da ya gaya min ga abin da ya gaya min. Ya faɗi sabanin abin da mataccen ya faɗa kaga ya haɗi shi kenan ko? To wanda ya canja ba da ma sami abu bayan alimahu ya canza abin da mataccen nan ya gaya masa. فإنما ما يسمه ذنوب تنجاور على الذين يبدلونه ينا نن كان wanda suka canja inna allaha إن الله sami'un سميع alim عليم ubangiji sami'un ne ji ne li qaulil musi da fadin wanda yake wasiya duk lokacin da wannan mai wasiya yake gaya ma ubangiji yana ji tabaraka wa ta'ala alimun masani ne bi fi'lil musa da aikin wanda ake wa wasiya wanda ya wasiyar Allah yana jin da yake kai da aka yi wasiya kuma Allah yana kallon ka ne za ka aikata a ciki فمن تاب من موت جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه kaman kaza wanda ya tsoro min musin daga mai yin wasiyar janafan mailan anil haƙi karkata daga gaskiya au isman ko kuwa sabo a cikin wasiyar tasa bi an ta'ammada ya danganta ba za da ala sulusi sai ya ƙara wasiyar ta wuce sulusi mutum ne ya zo rasuwa shi kenan shi kila ba shi da karatun ba a wasiya ta wuce sulusi sai ce yanzu idan na mutu dukiyar nan a raba ta gida biyu akwai rabi gidan bai mali ko ku akwai rabi gidan marayu ko ku akwai rabi foundation din- foundation din nan da ake yi To- to wannan ya wuce gona da iri to to wanda ya irin wannan ko kuwa mutum ne ya zo da su ce to ai haga magadan na ga abin da suka yi mun ga abin ni ba na son ma a ba su yanzu dukkan ma duk baki ɗaya ma a ce na ba gwamnati ta ko ko na yi kaza kaza to in ya irin wannan wannan ya wuce gona da iri wannan ya wuce shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama to in wanda yake wasiyar wanda yake wasiyar wanda ya kira yake ma wasiyar idan ya ji irin wannan a wajen mai yin wasiya mallan ya ji karkata an alhaki da gaskiya au kisman ko ya ji saban Allah ko ya ce idan na wasu kuɗi kaza a gina gidan banza kaza ko ba a kai waje kaza wanda dai zunubi zunubi ne da an ta'ammada ya ganganta ba za ta ala sulusi ya ƙara a kan sulusi fa aslaha bainahu shi wanda ake wasiyan yayi sulhu bainal musi tsakanin mai yin wasiya wal musa lahu ga wanda aka yi wasiyar wasiyar ta same su yace wani ka yi tsoron Allah fa haka ake yi na ka bari kuɗi ya samu magadanka bayan ka yayanka su zama cikin arziki jazi akan kai wannan kuma Allah zai yarda da wannan ba kuma wannan ba zai yiwu ba wani ba haka ake ba ya taimo wa'azi har ya gaya masa idan ya dawo to idan bai dawo ba ma shi kenan sai a kare shi in ya mutu sai a canza sai a tafi yanda shari'a ta faɗa saboda zankan banza ya faɗa kawai kamar ya ce in na mutu ka a ba maka dana komai kuma za ta ina shari'a ta riga ta ba su ai yanzu ba na ka bari wai tsaya ake har ya mutu ya bari shi kenan sai sai a canza to wanda ana ga irin wannan shi wanda yake wasiyan ya yi masa wa'azi wanda ka yi tsoron Allah ka inda ya dace ka yi wasiyan nan ka kasa yanzu kashi ɗaya cikin hukun dukiya ka to ka iya adar fafaɗai yadda za a yi da su a iya gina makaranta a ciki a iya gina masallaci a ciki a iya kaza a iya kaza amma ba ka gama sharholiya ka sai yanzu ka zo mutuwa za ka ce a fashe kuɗin na magada gaba ki ɗaya ko yanzu za ka zuba a lahira bankinka babu dai kawai a ɗaɗɗuwa musu wannan Allah ji kan kai ba za a yi da wannan ba don shi wannan wanda ake wasiya din nan ya wannan sulhu fala isma alayhi babu zunubi akan sa cikin wannan magana da yace a canza inna allaha ghafurur rahim ubangiji mai yawan gafara ne rahimun mai jin kai يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون wasiya ta da karfi kwarai da gaske wasiya ta da karfi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum duk abin da yake so ya wasiya to maza maza ya dinga rubutawa yana ajiya kan bai san lokacin da mutuwa za ta zo ta buge shi ba kuma an ce galibin matattun da in an yi mafarki da su din za a ga ba sa magana wanda ba su wasiya ba ne wasu wanda bai wasiya ba a lahirar ma yake nan kurma ne kawai sai a ganshi kaman kurma to wanda ba su yi wasiya ba ne to wasiya tana da ƙarfi in kuma shi kenan dawa ba wanda ya ka wasiya shi kenan ka riga ka ga gama abubuwan ka wannan dawa ba wai wata magana to ya yi wallazi na amalu ga wani hukunci kuma ya ku wanda kuka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kutuba alaikum siyamu Allah ya faranta azumi a gare ku kama kutuba alal ladina min qablikum kamar yadda ya faranta shi ga al'ummatai da suka shige na bayan ku min al'ummati na daga al'ummatai la'allakum ko cewa ku tattakuna ku tsare kanku da wuta da wannan azumi أياما yan معدودة kwanaki ne ma'aduda ta kididdigaggu kala'ila yan kididdigaggu au mu'akkata su wato lokuta ne da aka sa za a azumi da adadin ma'alumin da wani adadi da aka sani ai ramadana ne imma kwana ishirin da tara imma kuma kwana talatin ga iya ramadanu ita ce ramadanu ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى nasara kaman kana minkum marida wanda ya zamanto daga cikin ku mara lafiya aw ala safarin ko ku abu ta tafiya musafirin matafiyi ne safara kasarin wato tafiyar da za a yi wa kasaru fa ita tun alayhi to sai ya kididdige wato kididdige kwanakin da bai zaɗin da yana kansa iddatu ma aftara sai ya kididdige kwanakin da ya sha min ayyamin ukara sai ya rama su a wayan su kwanaki kuma daban ya sumuha da zai azince ta badalahu badalin wa'annan kwanaki wato canjin wa'annan kwanaki da bai ba wa allazina وعلى الذين يطيقونه فدية yatu ta'alul masaki wa allazina yafiqunahu ga wa'anda la yafiqunahu ba za su yi azumin ba saboda rashin lafiya ko ko saboda tafiya din nan idan su ta'al masakina to shi kenan sai su ba da fidiya wato sai su ba da wato sansana abincin miskinai man ajaza wanda ya gajiya an saumi da azumi yubi sai ya ciyar yubi kullu yawmin zai bayar a kowane rana muddan mudannabi guda tsakanin mudannabi guda ɗaya kawai zai bayar kamar ta dawa ومن تدوأ خيرا فهو faruwa kai rulla kamar ta dawa wanda ya ƙara ya ƙara alheri duk ziyadati wato da kafi alal qadrul mazkuri abu ta gwargwadon nan da aka faɗa abu- akan mudu din ne yace ni yanzu ma ba mudu zan bayar ba kuma shi kenan ya ba ma da buhu guda to fa huwa khairun wannan alheri ne ai a ta dawo wannan ƙarawa da ya Allah ya ji daɗi ya gode masa kenan وأن تصوموا khairun خيرا lakum in kuntum ta'lamu amma ku yi azumin shi ya fi gare ku wa anta su ku yi azumin khairun lakum shi ya fi gare ku mina bin tsari daga tribu ta bakin nan wal bijat da wannan wato san sa'in nan da za ku bayar waqatan safari lokacin da ziya an za ku iya ku yi والمرض ده رشي الله يا إما إن كنتم تعلمون إن كنتم أنه خير شيء الخير هنا لكم غريكم وابعدوا دوكو أي كتاشي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والقرآن تلك الأيام وإنهم كان كده ذاك أزمي أتكنسو sunansu shahar ramadana wata ramadana kenan imma kwana 29 imma kuma kwana 30 shine wata ramadana shi ko wata ramadana falala ce kan falala wata ne da allazi unzila fi alquran Allah ya saukar da qur'ani a cikin sa hudan qur'an nan da shari'a ne din nasu ga mutane wa bayyinatin kuma mai bayani ne wa bayani ne daga shari'a kuma wal qur'ani da rarrabe ƙarya da gaskiya duk wannan shari'a ne gare shi ya bayyana muku shari'a shari'a kuma ya bayyana muku shari'a ga ya bayyana muku shari'a ya bayyana muku shari'a duk Qur'an ya haɗa wannan guda biyu ma'ana ya bayyana muku shari'a ma'ana ya bayyana muku hakika kuma ya bayyana muku abun ma da kuma ya wuce nan an ce har ma kuma kusan kala saba'in kuma fanni fanni fanni na saba'in wanda Qur'ani kuma zai ta bayyana muku ayyu farriku zai rarrabe muku bainal haqqi tsakanin gaskiya wal batil da barna ومن شهد منكم الشهر فليصوم فمن شهد وند يا حلرتي حضر يا حلرتي منكم غريكو الشعر دنن وتا to bal ya sungu ya azuke shi kai ya ce ni tun da ban gani da ido na ba ba zan yi ba zan yi ba sai ido na ya gani wannan sai wato sai ya biya sittin kila ma ko ya yi sittin din ma ba zai bai cika ma ba sai ya rama a wuta to kai ke ni ban yadda da labarin da sarakuna suka bayar ba ko rediyo ta bayar to shikenan haka za a zauna a wawwace haka za a zauna a wawwatsa ba sarakuna dole ne a yi su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake sarakuna inuwa Allah ne ma akan mutane kai ka taɓa ji wannan ma a kai shi inuwa Allah ne ma in ba sarki ba hmm? manzo Allah yake sarakuna inuwa Allah ne akan ƙasa Allah kuma Allah yana karewa da su abin da zai karewa da Qur'ani ma kulli nawa ne suka yi imani da Qur'ani ha wanda da Qur'ani yana nan ba sai zai ta kaka ya yarda da maganar Qur'ani amma yana yin tsoro ni ya ta sa zafi yanzu a turo ba da su ta sa shi kuma yake da ake kare ga ko to bayan da za a zauna ba wai shugabanni ba wai sarki dan wani ya ce a zubar da su a to sharri ne sharri ne kuma duk ibada da zai Allah bai da ita ba saboda wannan tsari idan aka warga za su to duk addinin ma sai ya warga sai ya warga kuma abin da yasa abin da yasa su lamarin addini malamai suna ce abin da ya sa lamarin addini ba a sa shi a hannun gwamnati ba a hannun 'yan siyasa sai lalace su 'yan siyasa kuri a kawai suke nema kowane sharri in dai zai ba su kuri a basu damu ba sai kaba abin da yake so kansila kuri a yake nema ciyaman kuri a yake nema gwamna kuri a yake nema shugaban kasa kuri a yake nema idan wa'yansu jama'a na sharri suka taru suka zama su ɗari ko su dubu a yi wasa da kuri a Ita ne yadda an taimaka musu ma, ba ruwan wannan shugaba da sharrin su shi dai kuriya yake kallo wani dan siyasa har kai shi gidan wata makaranta ya ga almajirai kamar dubu goma ya ce wai yau ga kuriya ya ce wai yau ga kuriya malam da su kuriya kai shi ke nema amma shi ba sarki yana neman kuriya wani sai neman kuriya kowa akwai akwai waɗanda suke zaɓen suna nan ba za su su biyar ba dai neman kuriya kowa kuma ko gona ko kansila ko kila dan wani waje ma zai zo ya zama gona a garin naku bai san kan gari ba ko ko dan wani waje ma zai zo ya zama ciyaman a wajen bai san kan wajen ba ko ko zai zama kawo amma sarki ya san wa'anda suke wajen ya gaji labarin sojan ubansa ubansa ya gaji labarin sojan kakansa kakansa ya gaji labarin sojan kakan kakansa an san malaman kirki na wajen an san shedanu an san zuwa to shi ta shari'a ta bar azun a hannun sarakuna za a ba to dole yake ya yi goyon ba a hannun su baka za ka za a warga shekani ne to ike wargaza musulmi to ike wargaza musulmi to shi kenan yanzu an kwace zancen ganin wata ko ku an kwace zancen shari'a daga hannun sarakuna to a ba a ba ɗan siyasa ko fa mai neman kuri'a ko ku a ba malamai yadda ka san da sanar kowace jama'a da malamansu kowane bangare da malamansu in malam wani san bangare suka ce in ya kawai na wannan bangare su za su wasu yadda ba kaga a kowace sarakunan nan shine zaman lafiya shine alkhairi kuma duk karatun duniya su za su gina faɗa sarkin musulmi sarkin musulmi sarkin musulmi sarkin musulmi haka za a ji to ka a dinga koya wa mutane wulakanta sarakuna ko a ce ai yanzu duk suna mutanen banza ina ruwanka ba zan ce ina ruwanka da in sun yi alheri a kayan ɗinka za a zuba in sun yi sharri a fatin ka za zuwa mazalla ce sallallahu alaihi wasallama wanda ya bar juma'an nan juma'an nan da kuka gani wanda ya ki zuwanta falahu imamun azizun au ja'irun yana da sarki bawan Allah ne ko ko dan iska ne ba yake ai ai jidan iska ne ko shi ma zan je Allah yake duk wanda ba a tambaye ka ba to fala jama'a Allah shi ka Allah ya hada kan iyalinsa wala baraka fi ka Allah ya albarka cikin aikin ala wala salata la bashi da sallah ala wala sawma la bashi da azumi ala wala birra la duk alherin da ya bashi ko kada ya ki sarki ha to ba ki karatu yake ai ta ga wani karatu na sharri kuma ana ta koya mutane su wulakanta shugabannin su kuma su harwasa kuma in sun wulakanta su ina ku ka gani kuma sawakil a azam din nan jama'a mai yawa din nan al-mufariq lil jama'a duk wanda ya bar jama'a hukunci ne da kamar yayi ridda ne fa shari'a ce sai a kashe shi shari'a ce sai a kashe shi wanda ya bar jama'a to ai ta goya mutane su bar jama'a su bar jama'a to wannan duk ba shi da abu to wanda ya halarta ya ji an ce an ga wata shi kenan sai ta ai ai na rediyo ne kuna jin shi wannan suna faɗa waye ya taɓa jin rediyo ta ce wani ya mutu aka je kuma a ga wannan nan bai mutu ba to sai a dinga cewa labarin rediyo karya ne? Ha? Ai karatun rediyo ne, ko ko ai na sarakuna ne, sarakuna duk tagutu ne, duk kafare ne. Ah! Wannan duk an koya sharri ba zai yiwu ba. To wanda ya halarci, wa man shahida min kuma shahara, wanda ya halarci ganin wata a cikin ku. Wa man shahida min kuma shahara, wanda ya halarci an ga wata min ku daga cikin ku a shahara wata. falyasunu ya azunce shi kai sai shi ya gani da idansa wa man kana mariza wanda ya zanto mara lafiya aw ala safarin ko ko a tafiya fa idatin ya ayyamu dokara da gidige kwanakin da bai yi ba shi nan sai ya rama su a wayan su kwanakin badalin wannan kaka ta mai tudu irin sa ya gabata يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون yuridu Allahu bikum al-yusra Allah yana nufin sauki ne da ku wala yuridu bikum al-usra ba ya nufin tsanani da ku wal hukmi da iddata ku cika wato kwanakin azumi din nan imma dai wata ya kwana 30 imma dai wata kuma ya kwana 29 a ce an ga wata wal tukabbiru Allah wato ku ambaci Allah alama hadakum abta abin da ya shirya ku na cika ibadunku ranar sallah kuma ku ta kuna ta kabar bari ko ta masallacin idi har kuma ku yi idi ku da wala Allah kun tashkuna ko kun fa gode wa ubangiji وإذا سألك عبادي أني fa inni dari wai za ta alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka ya Muhammadu ali wato suna nema na fa inni qaribun da ya muku gani nan kusa da su duk abin da suke so su ga mun suna jin su fa inni qaribun da nan kusa su ka gani fa Allah kullum yana ta haka shi kusa da mu wani kuma tabiye yana nesa da mu to mu gaggakawa eh ko ya za alaka ibadi ali idan bayina suka tambaye ka ya Muhammadu wai ya yake ne ya ya nisan su da ni da ya mutu fa inni qaribu ina nan kusa da su ya asara ba ina nan kusa da su fa inni qaribu ina nan kusa da su ya abin yake ne su ila nabi sallallahu alaihi wa sallama an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allahu qaribun ubangijin mu kusa da mu yake fa nunajihi bi kuskus kuskus kus da shi Allah ubangijin mu kusa da mu yake fa nunajihi bi kuskus kuskus mi rada munajati kenan ko Allah a kusa yake ne mi kuskus kuskus yana ci da mu an ba'idun ko ka san ne da yadda ka nuna bi mutum ko muna farmatawa yanda tsaran mu za ta kai da ko ka san ne da ka bi yanda hadisi da zo a qaribun rabbuna fa nunajihi an ba'idun fa nunajihi kusa da mu ubangiji yake yi kuskus ne ko kuwa a nesa yake mu dinga farmatawa wannan sai ka sai wani malami ya ba bayani sun da aka hausa ka gane me suka ce Allah ko sai yake ne mu gane da shi ko ko can ne sai yake mai safar matawa ko ko ko ko ne sai yake ne an ba ido ko ko ne sai yake ne fanu naji fanu naji yahu sai mu kira shi Allahu qaribun Allah ko sai yake ne fanu naji yahu mu gana da shi kus kus kus raka an ba ido ko ko ne sai yake ne fanu naji yahu mu karmata mai kira jiharan asarabi ala sai ubangiji ya ce inni qarib ina kusa ina kusa ku buga sujada ma a yanzu mun bu kusa wasjudu wa qatari in kuna so ma a zo kusa ku buga sujada ku gani akan me ka buga sujada ne to an fi kusa ma wannan lokaci ya fi kusa ma kana zaune wasjudu wa qatari in kana so ma ka ji gangari a kusa ba da sujada ba da sujada in kana so ma ka ji gangari a kusa fa inni qaribun sai Allah ya ce ina nan kusa ujibu da awatar da'i ina amsa da awatar da'i addu'ar mai addu'a kiran mai kira idza da ani in ya roke ni duk mai addu'a in ya addu'a ina amsa masa فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون falyastajibu li to bayan da nake amsa musu wani ya fata amsa min na babba su ni ma fa kaman fa ni ma na ce su yi min kaza su sallah su kaza su kaza to fa ni ma amsa min kar mutum yana ta fada bugu Allah ni na yi ta addu'a an ki karba na yi ta addu'a ga sallah na ma ka tashi kaki kai ko ubangiji shine ubangiji ka kai bawansa ne amma kai kana ta fada ka ba shi kaman bai yi ba shi ko da yake ubangijin ka shi ga shi a cikin ba kai ba to waye ya dace ya faɗa sai ya dace ya go to dukkan ma haka muke sai mu ta gogo ai ni an ce wai da mutum ya roƙa ma wai a bukata ta shi kana na waje ga shi na ina ta yin addu'a ina ta yin addu'a ai ba wai faɗa za ka yi ba ne ma za ka yi me ya faru ne me ne wa Allah me ya ban yi ba ne abin da ya ce kenan abin da ya ja annabi Musa ya ji tsoro kenan da ya ga ƴan Allah ya ce ya biya bukatarsa duk in ya buga in ɗan sihiri suka zo ya ba shi nasara sai kenan da yan sirri suka zo malam suka dinga jefa sanjina suka dinga je a hausa ta tinar su shi mata mu sai mutane ga tsoro a cikin zuciyarsa mutane suka ce ah to wanda ya za a ce musa ya tsoro kuma Allah ne ba da labari balle ma da wani malami ne a ce kariya aka yi annabin Allah Allah ne ke fa'auza su tinar su shi mata musa ce to wai musa tsoron nan da yake tsoron ne ne bayan Allah ya ce mana amsa addu'a ko tsoron sihirin da aka ce ko da shi musa yanzu tsoron Allah yake yi shi amsa masa Allah din nan ya ja ma bukatarsa an sa wani sharafi sai ya cika wannan sharafin to kuma ya cika shi abinda mu za ka tsoro kenan eh na Allah ya ce ya ja bukata to wai biyan bukatar nan muta'alliki ne mai rataya ne da sai na yi wani abu kuma na yi abu dan kan je wani abun ba kuma Allah ba ruwan sai na ganin zai za a tattaka ni ba su dai kuma su nasara addinin Allah yana nan gaggawa to wannan kullum abin da mutum zai dinga jin tsoro a kansa kenan fal yastajibu li ta an samun fa ni ma fa dili fa da ibada da komai shi kenan in kana bin Allah yanzu da kai addu'a ai kan zai ga ka amma kai da ka cika wa Allah na sa kai kai ne dan shafai da mai kai dai Allah ya ta cika ma duk da dai Allah yana so mu roke shi gaskiya ne to amma mu ji kunya mana mu ma mu biya na ta bukatocin da suke kan kofi da ahadi ahudi ahadi kofi da ahadi فليستجيبوا لي فأمسى من ما تجي أنا جاي فأمسى من فليستجيبوا لي ما فأمسى من وليؤمنوا بها في ما يتم لعلهم يرشدون كوتا شريون أهل لكم ليلة الصيام رفس إلى نسائكم كما أنت إذا متي أنا أدعى وتعي أدعى يجديك يجنت با تكدي يجلاك أدعى بكاجة تكارو قادي كاجة على أي حال وبيان كما yanda kai baka sani ba Allah ne ya sani wanda ya sani ka roƙa ila abun an baka yanzu ila ya zama ma hadari ku rabu da Allah ila an baka yanzu yau kuma yanzu ila yanzu in ba a baka ba ma kana da karfi zaka iya daukan gatari ka je ka fassare ko zaka iya dako zaka iya guje guje zaka iya zuwa Lagos zaka iya zuwa Fatakor zaka iya shiga Makolo to in ka tsufa ba jiki na karkar karkar yana rawa tashi ma sai an kama hannunka da a hana ka yanzu kana da ƙarfinka za ka iya tsalle ko ina ne ka ɗebo a baka lokacin da tashi ma sai an rike ka za ka tashi da a baka yanzu abin ya ƙare sai lokacin da tashi ma sai an haka ka amma a hana ka abin wanne ya fi daɗi in ka kufa wanne ya fi daɗi so kila yanzu muna yara muna ta addu'a muna ta addu'a Allah yana na baku amma na ajiye a banki sai ran da shekara kaza sai ka kufa lokacin da ba ka da yadda za ka tafi ta aikin ma aikin ma an ce an ma ritaya in ma aikin kake ka kama da shi an ce an ma ritaya kai tsoho ne ba a san yanzu a wajen an yi ritaya fanshan ko karatu sun ma wani ya danne yana ta ɗiban kuɗin su a cikin a cikin banki ya hana ka ko kuma Allah ya kullo ma da wata hanya ta falalanta ta ikonsa kaga kana samun abinci ko ya ba ɗanka kuɗi ko ya ba wanda wanda zai dinga taimakon ka ai haka da ma za a kare ka ce ba ma da Allah ka boye min sai yanzu to wannan kenan kila ma kwata kwata ma shi kenan dai ka shawo ya ma ana ka a duniya din ma gaba daya amma in an je lahira kuma ka tarar da abin yana a ciki da yanzu ko ba a baka a duniya ba dai duk dai talauci dan sun ba zai ya rasa abin da zai ci ba duk talauci dai duk talauci da mutum da zai ce a rasa riga da wando dai komai sun mokaransu da zai sa ba dai ko to wannan talaucin duniya ke amma talaucin lahira in ka rasa din nan ko riga ba wanda zai baka sa in ka rasa abin dukkan nan ba wanda zai iya baka wani in ka rasa abu to da kaje ka tara Allah ya ajiye ma a can ba wanne ya kamu so kaga can an ce mutum zai zo ya ga abubuwa ga sunan da yawa a lahira ya ce Allah ya wa'annan abubuwa ni yaushe ne wannan Allah ya ce wallahi ba kai ba addu'a roƙona da kai dai a gidan duniya shine ne ka ajiye ma ana sai ce Allah ina ma baka taɓa biyan wata bukata ta ba ko guda ɗaya sai anan ka ajiye mu shi ɗarin da kan zai dinga roƙon wannan to ta addu'a ba kan mutum ya ga yana addu'a ko ya ga shiri ya kai abu shi dai ko da dai mu dai so muke da muke kai buga buga abin ya yi to kuma wannan mu ma yi wa Allah haka da Allah ya ce a yi ya ga mun tashi da gudu mu yi to shi kenan dai muke wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma wani malami yake cewa duk wanda bai zauna dare dubu yana addu'a ba kai ya ce na roƙa ban samu ba ka zauna dare dubu kana addu'a yanda ka ga alwalar da kai sallar isha da ita ita za ka yi asuba da ita da an gama din nan ka har sai kafar ka shi kenan kai ka bugawa su ya latifu ne wallahi lasma'ul husna fa dubu ya ko in ya latifun aka baka in ya razzaku in ya rayu kai ka bugawa to in ba haka kai ba kafa kai raji ka ce ka roƙa yanzu wannan ɗan kaɗan da sha'awa ɗaya daga bacci da zuciya kama tana tunanin wani waje ko ka kai ka kaɗan buga kaɗan buga kai so kuke je ka gani abu mazaje suna nan suna ta aiki wani ya je wani ya nemi yarinya yana so ya nemi mata yana so ta aure aka ce talakan balla talakan goshi ba za a ba ka shi ke nan wani yaro mai hali aka ba shi sai ce ba dai hali ne ka aka ba shi wai kenan sai ya shiga ɗaki sai ce a je a siyo mari a kasuwa ya ga ya ka siyo mari wannan daga ci kaza a fata sunan da suke nan kowa zai gane tun da kusa da kaduna ne ya ce aje a siyo mari a kasuwa aka je aka siyo mari a kasuwa shi kenan ya sa wa kafarsa ya ce to wallahi in dai addu'a tana ba da arziki ba zan fita daga ɗakin nan ba zan cire marin nan ba sai ne arziki ya ce shekara goma a haka to yanzu sts ɗin nasa a abuja gidan mai gidan mai gidan mai har nan garin ma manya-manyan gidaje nasu sai a yi mamaki da aka da sunan sa'ayi sai da ya shekara goma da mari a kafa da mari a kafa yana nan a zaune yana buga ba gare ba rana kuma bai da arziki na zo wani ya taɓa kwana goma da mari a kafa ko wani ya taɓa kwana goma a cikin ɗaki to ta abin da eh da ka gani ta abin da kuma masu qur'ani da namu ma haka san qur'ani ne fa mutum yana da bukata ba kuɗi ba dai kullum dingayin shafa'i da wuturi da qur'ani ka gani shekara ta zazo a gani asama sai haka sai na usman haka yake kullum ya gama ya rika daga wajen manzo Allah in yaje shi Allahu akbar kuma shikenan in an gama fatiha wala zalim sai kuma alif lam raka'a biyun nan ko raka'a uku nan shikenan min al-jinnati wan nas shikenan an gama an ka Qur'ani haka wai kai shi kudi cikin sahabbai shi da Abdurrahman bin Auf sai da suka rike rabin kudin duniya gaba daya sai da suka rike rabin kudin duniya haka ake yi ba mutum ya shi bai da ya aiki ba balle aiki ya jama kuɗi shi bai karatu ya yi ta digiri ya fara kwalayen ne ta hawa lazin lazin lazin lazin lazin har a kuma ba ta albashin dubu ɗari miliyan kaza shi bai yi wannan ba shi kuma bai zo ya bi bayan Allah an ɗauko wata ismal azin an ba shi ba ko an ba ka ma ai komai kaifin takobi an ba ka shi kenan kana rago ya ta yanka wani komai kaifin takobi rago ya ɗauka ne za ta iya amma komai rashin kaifin ta in ta dauki ne karshe dauka in ya saba sai a gani ai saba zai to mu dinga yin kokari in ma dai mutum ya je ya aiki ko kai nema ko ka je kai noma ko ka zo ka dau qur'ani ka dau sunayen Allah suna nan ka nemi malaman da suka san su shike ne yanzu sai su haka to kuma ya gaba kai ta buga kuma kai hakuri kake ta raci ba kake ta cewa ni na yi na yi na yi kai ni duk ban ga wani abu kake raki ba ran da abin ya fashe ga malam kuma ya tsaya daga abubuwa yana ta bungunzowa ko ta ina malam in Allah ya buɗa ma ko abin siyarwa kake ko mutane ba siya ba sai a jarin zuwa siya a cikin mutane da ka ka abu sai ga mutane haya haya an zo an wawa nan ku ba mutum ko dai a cikin aljanu ne yana ga Allah tana ta zuwan ma daga Allah to mu yi kokari yan wasa a dinga wasa mu dinga yin addu'a annabi Musa Allah sai ya amsa addu'a amma da ran da Allah yake ya amsa addu'a da ran da aka ga addu'a ta biya an halaka da ana sai da aka shekara arba'in. An Allah ya ce am. amma sai da aka shekara arba'in to mu gaggawa gaggawa ya gani kwarai da gaske kuma abin mamaki har yau zan kara wa almajirai irin abin mamaki za ka duba littafin asraru sai ga mai littafin ya ce wannan aya da an karanta ta ta ce yanzu bukata ta biya kai ba yadda ka karanta ma gani ba shi ba gaskiya yake dole haka ne da dalili shi ma shi din da ya faɗi haka kila yana karanta wannan aya ya fi shekara talatin yana karanta ta hatta zama jininsa da jikinsa to shi kenan tunda ka zama mai jini kila wani salatin annabi ya dauka sallallahu alaihi yana ta buga shi ya fi shekara talatin yana karanta kila wata aya ya dauka inna hadina kal kawsar ko ko man yattaqillaha yaj'alhu makarallahu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa yatawakkal Allah wa huwa Allah balighu namra yaj'al li kulli shay'in qadara ko ko dai ko ce kirima kila ya fi shekara talatin kullum sai yayi hatta zama jini da tsokansa da komai to yanzu wannan da ya faɗi ta shi kenan sai ya ga abu amma kai yanzu da yanzu ka fara ɗauka to shi kenan kai ma sai ta buga ta wato ka ga abu ko wannan ne dai za a ga a yi dai kokari kan mutum ya zama rago dai ta kowane hali dai a dinga addu'a Allah yana so a roke shi wanda ba yin addu'a ma Allah fushi yake da shi wanda kuma addu'a ba sai lalle ko da alwala ba ko da waye ko ba ka da alwala sai ka iya jama'a kai kama ko ba ka da jama'a ma sai dai in masu addu'a sun ce sharaɗi ne sai an masa alwala to wannan sai abu sharaɗin su su da masu abu da abinci amma ka ba kowace a dinga addu'a zai za su alaka ibadi ali idan bayina suka wato tambaye ga gani ya ɓarfi wato kai ne karibu ina nan kusa ujibu da awatar dari ina amsa addu'a mai addu'a kiran mai kira idan da ani ya roƙe ni falyasta jibuli to ni ma fa amsa min hukunta hukuntan da na tora musu ba wal yu'minu bi imani da lillahi Allah mun ko cewa sai su na sa shiryo uhilla lakum laylata siyami rafasu ila nisaikum uhilla an halaka lakum gare ku lailatul siyami daren azumi arrafatu saduwa da matayanku ko kuwa wato ƴan farkwata din nan dai da zafi da matayanku wata za ta kai ku ga saduwa ko ko bayyana musu maganar saduwa din ba ina so in tare da ke shine ba ta wato ku dan faɗi irin maganganun da da ba ma kaka ka gaya ba to ka faɗi ba ta kenan to an halatta muku dararen azumi ku sace matan ku ila nisa'i kun zuwa wato matayen ku bil jima'i da saduwa da su domin ne kunna libasun lakum wa antum libasun lakum domin ku libasun lakum hunna su matayen na ku libasun lakum mayafi ne ga mata ga ku za su iya runguma kuma mayafi ne gare ku za su iya yanda za ka rufe da mayafin da za ka iya rufa da ita wa antum libasun lahunna kuma mayafai ne gare su kinayatu wannan kinaya ce dan an ce qur'ani da jiya ne bai faɗan abun da bai gace su mayafin ku ne ai kuma mayafin ku ne amma yake kaga ne wanda dai akwai gobare kuma wanda ba su da mata dai wannan dukkan magana su ake yi da wannan kinayatu wannan kinaya ce an ta'anuke inna wato daga rungume ne ne ya rusu matar da mijin guda wannan ya haya wannan wannan ya haya wannan ka gani kowa ya zama mayafin kowa kenan to yanzu a hana ka kalzaba da mayakon ka daren azumi to ai an ce ka kai haka kuma an hana ka matar ka kuma kamar an ce ka kalzaba da mayakon ka kenan haka ai ba zai yi ba alim Allah Allah ya san annan kun ku takuncin kun kasance ka ka samu kuna haisha an ta kun kawo nan ku bil jima'i da yin sa da saduwa da mata yan naku da rasa siyam daren azumi kama wa ta'ali umara kamar yanda ya auku ga sayyidina Umar radiyallahu anhu wato farkon karanta azumi idan mutum ya sha ruwa magariba sai mutum ya sha ruwa to duk abin da zai yi a wannan lokaci amma in ya bari bacci ya ɗauke shi to ko ya barka cikin dare ba zai ƙara cin wani abinci ba zai ƙara shan wani abu ba zai fada matarsa ba har gari ya waye shi kenan in ma duk sai bacci haka zai faru in kai kai bacci ma haka zai faru sai kenan wata rana sai na Umar ya zai zauna wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam aka sha ruwa da Annabi kuma Annabi ya tsare shi kuma akan wata magana haka sai ya hasse wata dare kan sai na umar ya koma gida ya sama mata ta yi bacci kuma ya tashe ta kuma sai na umar yana son ya sace iyali kace na yi bacci ke ke ce gangadi ne ce gangadi ne a rai to wallahi bacci na umar ya ce ce shiru gangadi ne ka san mutum da san abu to ce gangadi ne to Allah ya ce ba ba ba ina nan abin da zai faru ya faru نزل هذه الآية وأنها آية فسوكا والناس كانوا يفعلون وكان يسنا عيكة هذا قبل أمر باوي أمة تنبا يكتمون وسنا فيها شو من لدي أبي يكاسب ويها wake na mun ya tace iyali kuma ya sabo kuma ya zo ya Rasulullah na halaka jiya fa alfa kuma ya faru mun Allah ya ce abi to sai da mutashi daga nan dai kuma ina zuwa na gidan shi turare a jikin mata ta Rasulullah fa a tashku na zuwa na ji kuma hali kuma ya kama ya Rasulullah tace ta yi bacci nace wallahi ba bacci ke ba annabi ya ce to bacci ya sai irin wannan kuma annabi ya ce kuma sai da aya ta sauka shi kenan ma an halaka yanzu tun daga faduwar rana kuma har kusan asuba kuma shi nan dai an bazu wannan dai ba lokacin azumi ne ku yi daidai abin da kuka ga dama ma ai ba ma kuma sun da shi gwaran shi ya faɗa ma mutane da yawa ma haka ta same su suka yi shiru suka shiru da abin su shi za alim Allah Allah ya san Allah kun kun tin takfar ai kun ka shi kanku da yawa bil jima'i da saduwa da su dille lasa siya mu daren azumi din fataba alaikum sai Allah ya yafe muku yanzu dai an yafe kaula taubatu kun sai gabanin ku tuba wa a baya ya rangwame an kun gare ku to yanzu fa Bala da ba shi ruhu yanzu dai ku ta saduwa da su tun daga faduwa rana har alfijir ya keto bismillah an ba ku hanya waqtahu ma kataba Allah lakum wanda ku ku nemi ma ka saba Allah lakum abinda Allah ya halatta shi gare ku ku nemi ma abaha Allah ma abahahu abinda Allah ya halatta shi gare ku yin aljima'i na daga saduwa da iyalin naku da bi an tashkurullah ku gode wa Allah ku san Allah ne ya halatta muku wato komai daɗin zunubi komai daɗin zunubi halal ya fi shi komai daɗin zunubi kuma daɗin zunubi komai daɗin sa na ɗan lokaci wannan ɗayan ne kuma ba wani daɗi ma a ciki inda zuciyarka in dai ne tsoron Allah dai kana nan kana dakan kokoko ka san ka saba wa Allah ka saba wa dangin ka saba wa dangin wannan kuma kana tsoron me zai faru kana zancen me zai faru to amma ga halal na an ba ka ba tsayi da hari ba tsoron Allah ba tsoron iyaye ba tsoron me zai faru ba tsoron ma kar ciki ya samu to nan a cikin ba cikin ma ake so abin ma da ake so kenan har wannan wannan ya fi to sai ku gode wa Allah da ya halatta muku irin wannan a fata bulu sai ku ce Allahumma ya ubangiji jannibna shaytana ka ne santar da shaytani gare mu wa jannibu shaytana ma razaqatana ka je ka ne da shaytan ma ga abin da ka azurta mana duk wanda zai tsada iyalin sa ya faɗi wannan yace Allahumma jannibna shaytana wa jannibu shaytana ma razaqatana to idan Allah ya azurta shi iyali shaytan ba shi da hannu a kansa amma dai kamar jaki mutum ya ka fada iyalin sa ba neman tsari shikenan su biyu da shekar suke saduwa da iyali su biyu ya zo a kisi ne wai shekar ɗin wani gida ya hatta shekar ɗin wani gida ya'yan shekanin kasan da yawa shekar ɗin ɗaya gidan to ɗaya shekar ɗin gidan ga shi jikin sa ya kunkul ya koshi mala ɗaya shekar ɗin amma ɗaya shekar ɗin ramamme ne yana wannan shekar da ya koshe ce da ɗaya shekar ɗin ramamme ya ba lafiya ne ce ina akwai lafiya gidan da nake wani maye ne in zai shigo gidan ya ce bismillah duk sai a tsare ni duk abin gidan na kasa gaba in zai ci abinci ce bismillah ina kallo nan gani nan bari su cinye abincinsu in zai ci sa riga ya ce bismillah ba ni da sawa in zai cire ya ce bismillah ba zan iya ɗauka in tafi yawo da ita ba in zai sa da iyalin sai ce bismillah shi kenan ina kallo sai zai sa da iyalinsa ba hannu na a ciki yace tab lalle Allah ya haɗa ka da bala'i ne ka gidan da nake malam wani laukanan ne ne ba sai ya shigo gidan da bidiyo ma zai shigo shi kenan tare da shi za mu shiga ko'ina in zai ci abincin sa ba ruwan sa kawai da haka da ni za a ci abincin na ga yadda ana ta cin asin asin ɗan kwanuka an ƙasa koshi kai ba kai kare kake ci da shi aka ne sa da matan ba ba wata bismillah malam da ni ake yi shi da hakan da gashi lafiya kalau malam da kiba to kai Allah kawai ke da komai dai ma'ana mutum ya ce bismillahir rahmanir rahim ai mu gode wa Allah wata kulu ku ce bismillahir rahmanir rahim وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود min alfajr wa kulu ku ta ci idan rana ta faɗi shi da nan ku ta cin abinci wasu rabu ku ta shan ruwa ai ta shan lemo kuma ai ta shan abubuwa ka san irin ciye-ciyen azumi sai kenan Allah ya halatta muku yanzu ai sai ko kun yi bacci kun farka ku ta ci ko kun yi bacci kun farka ku ta ci hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad har sai kun iya gane farin zare min al-khayt al-aswad daga bakin zare ma'ana sai kun iya gane farin alfijir ya fito a cikin duhun dare kuma kun iya gane shi min aswadi wato a cikin duhun dare min al-fajr na daga al-fajr ku ta ci ku ta sha sai alfijir ya fito a daina dan an tayi tsakar dare an yi as-salatu rabi da bawami as-salatu as-salatu sai ita cin abincinka sai dama azumin ka ba na as-salatu bane har sai alfijir ya fito kulu ku ci hatta ya tsali alfajiru har sai alfajir ya keto sun ma tun musiyama sannan ku cika azumin nan naku min alfajiri tun daga alfajir din nan ilal laili zuwa faduwar rana shine ma'anar daren ولا تباشروهن وانتم عاكفون في ilmasaje wala su ba shi ruhunna amma kan ku sa'adda iyalin naku ko ku rungume su ma'ana ku sa'adda su wa antum aakifuna alhali kuna zaune cikin masallaci kuna itikafi ibadan nan da ake ce mata itikafi annabi yayi itikafi sallallahu alaihi wa sallama shi itikafi ma'anarsa wato kama da mala'iku yanda suke fatan Allah la ya'sun Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yamaruna wai kai ma ka je ka shiga masallaci shikenan da rana azumi da daddare kuma kwana sallah shine ma'ana itikafi ba irin yanda aka fara itikafi yanzu da ɗan itikafi sun samu haddar rediyo haddar rediyo ɗan itikafi kuma da bargo da waye abubuwa kuma da tukwane da waye kuma wajen itikafi wajen hira ne sosai wannan kawai suna zuwa masallaci dai shan shan inuwa ne kawai ma'ana wai shi itikafi har haka shi matan annabin ma da sallallahu alaihi wasallam shi suke ai ɗan gidan sau ya kubba suke fitowa a cikin masallacin ma sai a su kafa wata ya kubba a ɗan sa wani zani a kare yadda kana ciki za ka yi ba kowa shi kenan haka annabi sallallahu yana yi sai kuma waje ɗaya sallallahu alaihi wa sallam da da dare kwana za ka yi sallah farancin bacci dare kwana za ka yi sallah to idan gari ya waye kuma azumi to wannan ka iya baccin ka ka iya baccin ka ba surutu sai dai in fatawar addini aka ba ita ma gari za ta zama jariyawa ɗaukar mutane abu ka ci gaba da tasbihin ka sai zikirai sai karatun Qur'ani sai salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zikiri la ilaha illallah abin da zaka kai kenan sai kuma tafakkuri cikin Allah abin da zaka zauna kenan shi kenan idan da wanda za su je kama abinci to ko daga kofar masallaci ba ka fita ba harabon masallacin nan idan da ban daki a cikin masallacin to ko in ka taka kofar masallaci to da kitabin ya kare kitabin ya kare sai dai ba dan ɗaki a cikin sai an fita gidan wanka to shi kenan ka iya tafiya gidan wanka ko kuwa kai ba wanda zai iya kama abinci to shi kenan ka tafi wajen mai shayi ko ko mai sai da abinci ka je ka ci ita ma kawai ka je ka miƙa mata kuɗi zubo na kaza na nawa na kaza shi kenan ka ƙara magana ta zubo ka cika ba kuɗin ka tashi ka wanke ku bari ka kuma koma masallaci ana ba irin wannan hire-hire da ake yi ba malam haka abubuwa kuma duk ba to ba irin wannan ba shi ne itikafi ba don kuna rikica amma mutum ya yi wanka shi kuma ba idda ba ne a ce ba za ka yi wanka ba ba ka sa mai ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi amma sai ya miƙa kansa cikin gida a wanke gashin a taje a shafe da mai sallallahu alaihi wasallam kuma idan iyalinka sun zo sun ziyarce ka ta iya rako su kofar masallaci da annabi sallallahu alaihi wasallam idan matan gida sun biyo sun zo su ce ya rako su kofar masallaci wata rana ya rako sau da daddare kofar masallaci sai ga wani mutane sun zo su ja sai kai ku dawo ku dawo sau da ce mata ta ga suka ce uzu ila rasulullah za mu tuhume ka da wani abu yace a zuciya ba kyau na je ga muku ta ku kowa da ku ce mun ganshi da wata kowa ce ce ta ku kowa da ku dinga mun ganshi da wata kowa ce ce kan mutum ya tsaya wajen tuhuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su to shikenan lokacin da kuke itikafi din nan wala tubashiruhunna kar ku sadu da iyalinku wa antum aakifuna bil masajidi idan kuna zaune cikin masallacin nan kuna yin jibil itikafi da yin itikafi tilka hududullahi wala taqrabuha wannan iyakokin Allah ne wannan abubuwa da muke gaya muku wato boda boda ta Allah kenan hududu da turanci ba boda ba wannan iyakacin iyakokin Allah ne fala taqrabuha ko ku kusa da ita ma wannan mazhabar Imam Malik kenan Imam Malik yace to to wato ka ai fitar ita ma ko shi ma mali a maza ba su sabbi zari'a idan idan shari'a ta ce ka a shigo masallacin nan misali shi ma mali a maza sai ce ko baki titin nan ka karo sabbi zari'a saboda aka ce wannan makanta musulmi ce a ai Allah ya ce fa la ta kara buwa kafi kusa da ita ma ya ka kusa da ita shi kuma shafi da wayansu kuma suka ce a ba ko mai kai ka zo a kofar masallacin ma amma ka shiga Allah ya ce fala ta asaduha ka a ketara ka a tsallaka aka ce to ku kuma ina kuka wannan suka ce Allah ya ce fala ta asaduha ka ku tsallaka ka in aka yi ma iyaka wai kar ka tsallaka iyaka shi ko imam Malik ce ni ko Allah ba inda Allah ya ce fala ta karabuwa ka ai kusa da iyakan ma ni nan na tsaya shi ba ya ce ko kusa da titin can ma ka kabu ko kusa da titin nan shi yasa wanda za su yi ne suka ai jin marhaba ta biya matsanta abubuwa ya ga shi kuma za a ce a fito duk dai Allah ne ya faɗa duk dai malaman nan ba wai san kai suke ta faɗa ba masu mazhabobin nan amma jahili ko ko mai ɗan balagar ya ɗan soma bulugul marami ko kaza kaza shi kenan sai soma zagin su ai sun ɓata sunan manzo Allah ko sun ɓata abu ba ta jahilci suke faɗa ba duk abin da ga masu mazhabobin nan sun kafa shari'a sun kafa shari'a a kai sun kafa wato mazhaba a kai akwai hadisi ko ayat da suka kula da shi har yanzu mutum yana jijiya na abu sai sai imam mali ya ta kawo su matsantsanin ya zai ce ka aje kusa da kaza to shi ga inda ya dauka Allah ya ce tilka hududillahi wannan iyakokin Allah ne fala ta karabu haka a kusance ta ma domin karra'i kamar mai kiwo ya ra'a haulal hima da yake kiwo kan iyaka gona yi shaku an yarta aji an yaka aji lokacin da sani ta faɗa su kiwo shi ta gaya masa sai ya amma yana dan nesa shi kenan ka gani ya kusa da sulka hududullah wannan iyakokin Allah ne fala ta karabuwa ka ku kusance ta كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون kamar yadda kuka ji na yi muku wato bayanin wa'annan abubuwa da shi dake wa yin Allah ayati Allah yake bayanin ayoyinsa lillahi ga mutane la'allahu yattaquna ko su sa tsare kansu da wuta ko ku sa ji tsoron sa ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون wala takulu amwalakum bainakum kar ku ci dukiyoyinku a tsakaninku bil batil da barna da haramun kar ku ci dukiyoyinku da haramun wa tudlu ku jefa ta jihada ita bi hukumata da yin shari'a ta aw bil amwali ko ku ba da dukiyar nan rashawatan ku ba da ita rashawa ga alkali dan ya yanka muku dukiyoyin mutane da zalunci ko kuwa ku kai dukiyoyin wato zuwa wajen shari'a domin wato a ɗauke ta a baku ku ci da zalunci ko kuwa ku ba da dukiya rashawa da alƙalan domin su yanka muku dukiyoyin mutane da ta ku zufari da min amwalin nasu dan ku ci dukiyoyin mutane da ismi wato da sabo wa antum ta'lamuna alhali ku kun san ba na ku bane ma'ana dai zalunci ka ci dukiyoyin mutane ka san ba naka bane dai wannan wuta ne ma'anarsa kenan يسألونك عن الله suna tambayar ka jinjirin wata ya rasulullahi jam'u hilalin wato kari ne na jinjirin wata lima tabdul ahillatu wai dan me yasa jirajiran wata take bayyana in an ce an ga wata sai daga watan da ki kasan asiri ba kowane ma mai ido ne zai iya ganin ta ba wai dan me wata ake ganin sa dan siriri din nan sun mata zidu sannan ta dinga karuwa wani abu bayan wani abu hatta tamtali a har kwana goma sha hudu kuma ta zama ta yi rawun din nan ka shiga gabaki daya hatta don ta biya haka cika nuran da haske sun masa udu sannan ta dinga ragewa ta dinga ragewa har kafin kwana 28 ma sai ga ta kuma kawa kamar yadda ta ta faru din nan kama ba da kamar yadda ta fara wala ta kunu ba ta zama to ala halatin wahidatin abu sahali ɗaya ka shamsu da rana ba wai dan me haka to haka ya suka tambayi manzo Allah amma yanzu dan Allah ya ba su labarin hikima yanda abin yake me amfanin sa amma sai Allah ya ba ya musu dalilin da take fitowa kaza sai dai ya ba su amfanin abu ya ba su amfanin abu wannan ya fi kul da ya musu ya rasulullahi hiya mawaqitul linnasi ita lokacin buga alƙawarruka ce ga mutane Allah ya yi haka ne don ku san lokacin yin alƙawarin ku ka ce wani zan ka bani kayanka amma sai nan da wata biyu in su shige zan baka kuɗi nan da wata biyu yanzu an haka ku ji an ce sai nan da rana biyu ba ta ranar kullum ita ce wannan ba saba sanin ko ko ta tanzu ba ba ta tanzu ba amma da ita wata dai ana ganin wani ya mutu wani ya fara yanzu wanda ya mutu in an ga ya fara da farko a ce a wannan sabo ne da ka ga ya yi rawun na ka ce a yanzu ya yi tsakiya da ka ga ya rabu ya rabu ta rana an kai ashirin da ɗauka ya ganin ka ce yanzu kan ya ƙara mutuwa da ka ga wani sabo ka ce to na da ya ƙare yanzu ga wani sabo ya faru yanzu ya ga ɗaya ya ƙare kenan ko yanzu kuma za a isa ka ga yanzu kuna kirge da wata amma yanzu ya taɓa kirge da rana rana sai dai kalanda sai dai kuke kintace a cikin takarda kawai kuce kun yi kalanda amma shi ko wata ko wanda bai iya kalanda ba ko dai ai ya san watan da in yana kallo dai ga suna zai iya abu to wai hikima kenan Allah yake yanzu dai nan san wata abu amma dai bari in gaya muku hikimar yin haka hikimar yin haka don ku iya kafa lokutan alkawarurruka wato alkamin ku don mu miƙatin lokutan alkawarurruka linnasu ga mutane ya Allah nuna da za su san biha da ita auƙatar zargin lokutan shukan su za ku san ga watan shuka ya kama wa matajirin da lokutan cinikayyar su wa da nisa'ihim da iddodin matanku na saki wata uku da na haif da na mutuwa wata hudu da kwana da kwana goma yanzu ba da wata tafiya za a san wannan misali wasu ya biyu ku san lokutan azumin ku ku san yanzu watan shawwal ya kare zulkida ya kama zulhaji yanzu an zo kago shekara muharram safar rabi'a aw rabi'a ake har ku san yanzu watan ramadan ya kuma dawowa da ramadan zai kuma koma amma duk da ba ne haka za a ji ku iya gane wannan wannan shine hikima ta Allah tabaraka wata'ala cikin sa wata ya kare ya faru ya kare ya faru wa aftarihim ku san lokacin kuma shan ruwanku shi ma ramadana in ya zo da tun da ya fara da farko katansa ne haka sai da mutum ya kare yanzu ko ya yi rabi ko sai dai kuma a koma kalanda kuma a wato wanda za shi da ilimin kalanda din kuma shi da aika to kuma yanzu za mu san yanzu ga ramadana a ga yanzu ramadana da ya yi rabi da ka kalli wata mara ga ya cika gaba daya kuma ya dinga raguwa ya dinga raguwa haka dinga to ramadana ya kusa karewa fa ramadana a wata rana kuma haka da ne shi kalata a kuma ran da aka wani sabo ya wuce a ce Allah ko Ramadan kuma ya kare yanzu sallah kuma watan sallah ya faru wannan dishi ne hikima wal haji kuma kusan watan haji ya za in ba da haka kusan wa zamanil haji lokacin yin haji duk wannan shine hikima a cikin yin wannan وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها wai ba bin Allah bane ki an ta sun zuwa ku dinga zuwa wa gidajen ku min zuhuri a ta baya fil irani idan kun yi harama da haji kamar kanu yasaluna fil jahiliyyati da a jahiliya idan mutum ya harama da haji ya ce na yi niyyar haji kuma na tafi haji in ya kama hanya ya tafi haji nan to in ya tuna kuma da wata bukata a gida yanzu sai ya ga gida wai tun da yanzu ya yi harama ya tafi wajen Allah ya fita ta kofa wai yanzu ya da gida ba zai da ta kofa ba sai dai a fata katanga ya shigo ta bayan gida wai sai ya shigo su haka su irin min Allah nasu daban to haka suke kai haka suke da Allah ya ce a wannan ba shine bin Allah ba ba wai a fasa katanga kuma a biyo ta bayan gida ba ko mutum kamar farawo ba haka bane wale da zuru da an ta biyu ta ba bin Allah bane ku zo gida din ku min zuhuriya ta bayan ta walakin zuru zanni dai bin Allah kuke so malika ka wanda ya tsoron Allah man taraka mukhalafata Allah duk wanda ya saba wa Allah wannan shine wanda ya tsoron Allah وأتي البيوت من أبوابها ku dinga zuwa wa gidajen ku ta gobofin su til ihram ko da kun yi haraman ka gairihi kaman wani sa واتقوا الله لعلكم تفلحون wannan an ce Qur'ani hikima ce da shi wasu biyu ta mina zuwa ku zo gida ta kofar sa ai kowane abu ku to je mata kofa abu kowane abu ka je mata kofa abu wa taqulla amma wannan tawili kenan wa taqulla ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun ko ka rambanta wannan ma sultan nabi yayin da aka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama anil baiti da rusa ɗakin Allah shekara guda biya ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mafarki. Ga shi ya shiga maka ya yi umra har ya yi aski. Ga shi ya shiga maka ya yi umra har ya yi aski shi kenan. Da gari ya waye manzo Allah ya ce ni dai na yi mafarki kuma na shiga maka. Kuma an na yi umra ka na yi aski ma'ana wannan horo ne haka mafarkin annaba yake. Shi kenan sai a ce. Shi kenan sahabbai suka ce yaƙi ne fa tsakaninsa da makan. Mutuwa ce tsakaninsa da makan da baki ɗaya. duka nan sahabbai suka ce to sai a yi shiri aka yi shiri annabi ya fita shi mutum dubu da ɗari hudu mazalla sallallahu alaihi sallama ya kora razuma ɗari na hadaya da kuma kowa ya kora abin da zai iya mana kai suka ce ya za a yi wai ina za su sai maka za a ce garra haula ibina wallahi addinin ku ya rufe ku maka kuna yaƙe yaƙen da ita za su kuna da san mutan maka za su kyale ku shiga a wannan kun jefa kanku cikin halaka to su dai bayan Allah sun yi imani da abin da manzo Allah ya ce shikenan an gama shikenan suka fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bin hanya yasir sallallahu alaihi wasallam aka dinga bin cikin dutsuna aka aka koya tafiya aka dinga bin mutan maka ba hanga annabi aka sai da zo kudai biya an ku sama shiga maka saura bai kudai ɗaya ba labari ya zo wai wai wai ba za su yarda ba labari ya zo suka ce a je a gani haka zo aiko Muhammadu ne aiko Muhammadu sai Muhammadu ne aiko Muhammadu ne ka shi yaki ne gogo ana ba da ba kaya ga annabi ya ce in makamai a basu cikin kaya ta a fito da makami a basu yaki ya kawo ta a basu cikin kaya yake nan maka suka turo wani dattijo su kun suka ce je gani ne ya kashi to shi kuma mutum ne tsawon Allah ya san ibada zai san fada ya san ibada yake nan yan hangen rahoton annabi suka hango shi ga ya so suka zo ya rasulullah an turo wani to shi ga na san annabi shi ga na san mutum ne da zai san fada kuma yana san ibada ku jajjera kayan layyanku ku jajjera kayan hadayanku ai ta yin talbiya shi ke nan safe ji aka jera raƙuma da shanu kuma a gaba na ta labbaika ana da zikiri kuma labbaika Allahumma labbaik sai ya kalle su ce Allah ai yanzu ina mutane za a hana su wa'annan bayan Allah ne kawai sun za su yarci aikin annabi Ibrahim su ma jikokin sa ne kuma su ma suna da haƙƙi tun da kowa yana duka da muna faɗa da su ai wa'annan ya za a hana wannan sai Allah ji abin da suka zo da su shi ke nan ya koma ya gansu ya gama shawari ya gama shawari ya koma ya ce wallahi na gansu sun zo da kayan hadayarsu kuma suna ta irin zikirin Allah na addininsu suna ta su Allah ko su ba haka da ke da Allah kai ba san komai ba kai sai a yaudare ka da wannan yaudara Muhammadu ce da wannan zauna ina ne ai kai tashi tafi kai ne dan siyasa ko da an yaudare ka da wani abu ka san yaudara ce tafi to shi kuma aka turo shi to shi kuma ya zo ya yi ta nasa ya yi ta nasa ya zo ce da annabi sallallahu alaihi wasallam muhammadu bari ba ka labari maka suna nan sun sa fatin damuka sun cire rigunan gida sun ɗaura fatar damuka kasan bala'i ya bala'i ko kuma sun je bikin Ka'aba sun rantse da ubangijin Ibrahim da Ka'aba sun ce wallahi ba su gudu ba ko ba su barka shiga ba sai da a kare kan kuwa waɗannan mutane da suke neman abin da za su ci a bakin su su zugo kafa ka zo ka faɗa maka ba watsewa su duk su gudu su barka annabi ya shiru yana jin wai ya ce sahaba annabi za su gudu su bashi annabi yana so ya nuna masa sai annabi ya ce kai ina so in yi alwala a karuwan alwala shi kenan malam sai aka tashi da gudu da gudu da gudu a karuwan alwala shi kenan aka zo da wani akushi a ƙasa maza Allah ya fara alwala malam aka soma kokawa inda ruwan zai fita ba wani dukwan ruwa na alwala annabi da aka bari ya ɗiga a ƙasa kowa a hannunsa da mutum ya ɗiga a hannunsa sai alhamdulillah ya watsa a baki ya shafa a ana ta kokawa haka annabi ya gama alwalan nan shi dai mutum yana kallo bai ga ɗigon ruwa ko ɗaya ya ɗiga a ƙasa an shanye an yi wani abu ya ga ɗaya ko sai annabi ya haka to duk annabi ya haka sai hannun mutane da gudu wani ya tafi da hannu hannu wajen dubu suka zo so suke sai sun lafata ko ake ta kokawa kamar za su kashe kawunan su annabi dai kiyar nuna masa to ga mutanen da kake ta su mutanen da ruwan alwala ta ga yanda yake mutanen da kaki na ga yanda yake ina kuma ni kana zama za su ke gudu su bani a annabi ya gaya masa amma bari a nuna ma aikace idan annabi kuma ya gaya masa to fa zai da yaki na sai to nake rinjan da tsakin kakana annabi Ibrahim kawai koma abin da tsazo ke ni ba yaki na zo ba ki to ina zuwa bari zan je sai zai ce kai inna lillahi kurai shawa na ga abu walla kun san dai ni sun ba ta danku ne wajen sarakuna ko suka ce eh kun san kun sha aika ne wajen kisira ko shi ne su fafawa da duniya wannan lokaci kun aika ne wajen kisira ko suka ce eh kun aika ne wajen kaisarar rum ko eh kun aika ne wajen najashi ko wallahi ban taba ganin sarkin da mutanen suke girmama shi ba irin yadda mutanen Muhammadu nan suke girmama shi kun ga mutanen nan wallahi ba su iya barin sa ba da duk su mutu gaba daya kuma ba na ganin mutum ɗaya zai mutu sai ya kashe ɗaya na ku to in suka kashe adadin su suka kashe adadin ku gari ya lalace kasa ta rushe kenan to Allah ku bashi ya shigo ya abin da zai ta wannan ka har abada ba zai yi ba bashi ya shigo wato mun ji kaunar ka kenan wannan ba zai yi ba ka je dai ku yi diplomasiya da shi ya koma garin su ba zai shigo ba bana sai mun nuna ma mu ne da gari ba biza bana ya koma amma baɗi ya zo za mu yi biza kwana uku ya zo za mu yi biza kwana uku sannan ya shigo garinmu in ya gama fa ya fita kuma mutum ma in zai shigo takobi a cikin gidanka dai haka ce amma dai za mu ba shi garin kwana uku biza kwana uku kawai muka yarda ya kan ya yarda da wannan sai in ya iya yarda ma mu bar yaki mana an daɗe yaƙi ya hana mu kasuwanci ya hana mu komai in yayi ya samu mu bai yaƙi ya zauna ya cacan abin sa ya mu ba mu namu kuma in ya iya da duk wanda zai zama abokin sa ya ce ya zama abokin duk wanda zai zama abokin mu kurai sha ya zama abokin mu kar ya hada baki da abo makiyan mu ya yake mu mu ba za mu hada baki da makiyan sa mu yake shi ina so a ji ai wannan kike nan nan ya zo to samarin gari suka ji wani suna ji ana wannan su ba su isa a magana da su ba duk wannan magana su wace ce sai suka ce haka tsofin nan ba za su haɗa sulhu in aka haɗa sulhu ba duk abin da ya mana ya sha banza kenan Allah mu je mu kai ma hali cikin dare ya ka samu samari wajen ɗari biyu su suka kawo annabi hali cikin dare Allah ya ba da iko duk an kama su haka na ɗaure kasa aidiyahum ankum wa aidiyakum ankum bi batin makata min ba'da an nasarakum alayhi duk aka kama su aka na ɗaure sai labari ya kai maka ai yara duk sun je sun kai hali kuma duk an kama su ce to yanzu za mu san in bala'i yake shiri in ko zaman lafiya ya ba mu samarin nan namu in ba aka zo aka ce to yanzu kafin a fara komai ya labarin ko sunan karkawa lallai ce a da na je mun ɗan rike su ne inda su je su zo mu ba su wani da suna ganganci su yara ne to ba mu mun lallai ce ce five da su lallai ba faɗa yanzu ba to shi kenan aka yi wannan sulu to hau aka shiga yan bana ba muhammad sai ka koma wallahi ba aka sa laraba su dinga yi mana dariya ba sai muna yaƙi kuma ha kawai rana ɗaya ka zo ka za ka shiga gari mun yi tsoron ka shiga ba zai yi ba ka koma bana ba ka zo mun ba ka jifa kwana uku annabi ce na yadda karan sa kai kuma kafa ta dinga rawa to kuma kafin haka annabi ya tura sayyidina Usman ya je ya kara tattauna da su ya ce ba yaki ya zo ba da ya ce sayyidina Umar ya je Umar ya ce ya Rasulullah in kana za a zauna lafiya kanka tura ni kanka tura ni in suka faɗi wani abu zan yi hakuri ba duk mutumin da yake so ya sulhu kuwa ba zai zama mai faɗa ba saboda da an gaji wani abu kai ma ka taɓa su ma sun taɓa sulhu zai yi rasulullah sulhu ba zai yi da ni ba kuma tura usman shi ne dai ɗan diplomasiya kowa ya zauna lafiya shi haka sai na usman yake shi ma irin wancan mutumin tura shi kuma shi yana da ƴan uwan da za su iya kare shi ni gaba da ƴan uwan da za su kare ni yake nan lallai ya tura sai na usman sai na usman ya je gaya musu ga yanda ake ga yanda aka suka ce ai kafin ka zo mun riga mun shirya komai yanzu dai ba zai shigo ba bana amma kai tun da ta shigo gari ga ɗakin na ita wasu ce a'a ɗakin da muhammadu bai ke yawa ina ruwana da shi ka ce kun ji ko kun ji irin su ko mutanen muhammadu na neman sai da suka ɗauke shi ba kun ji wani saboda da kewaya wani cikin ba zai kewaya ba a kallon da da kewayawa suke amma yawan yanzu da muhammadu zai ce a daina kewaya ma sun daina zuwa kenan ka kuma haɗari ya faru kasuwanci ya lalace kenan sai kana aka zo a gaya annabi sallallahu alaihi wasallam to nan kuma labari yazo aka yi farmato ai an gaji sayyidina Usman mun Allah ya tayi kenan tunda an gaji sayyidina Usman ai zo ai mun mubaya a ba gudu zan shiga kusa da yaki ba ce aka yi sun daura rigar da muka ba sun zo ɗakin Ka'aba sun sai in fasa ɗakin a kansu ba ce aka yi sun daura rigar da muka ba kuma sun zo sun daura rigar da muka sun zo ɗaki sun yi rantsuwa a wajen a ɗakin cewa zan shiga ba sai in fasa ɗakin a kansu. Annabi ya dinga karɓan mubaya sai da mutum dubu da ɗari hudu da wani abu suka yi mubaya a gaban Allah sallallahu alaihi za mu shiga ba gudu ba ja da baya Rasulullah ko dai Allah ya buɗa mana ko ka duk mu kare. Manzo Allah ce na yarda shike an da aka kuma aka shiri sai ga dai na kuma da Suhaidu bin Amr Suhaidu kuma ya zo haka da annabi ga su haidu na manzon shi kenan sahalallahu amrak Allah ya sauke lamarin yanzu ba ya zancen yaki kenan kila ko har ma an yi wa baya har an shirya annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai kuma an jera kuma an shirya ko komanda ya hau annabi ya haura kuma sallallahu alaihi an da kira kuma ya kuma ya tashi aka aka ra kuma ya tashi ya rasulullahi me wannan yace haba sahuwa bi sulfidi wanda ya tsare giwa ne ya tsare shi wanda ya tsare giwan nan shi ya tsare shi ma'ana ba mu da izinin shiga maka da yaki to kuma zai ka sai na Usman da Suhaib bin Amr to shikenan duk abin da ya faru aka yi wannan annabi ya ce na yarda za ka koma annabi ya ce na yarda za ka annabi ya ce duk abin da zai zama akwai girmama Ka'aba a ciki akwai girmama maka a ciki na yarda za mu aje yaki ya ce na yarda da ba mu daji kan zuwan faɗa ku da yake ku kuke tafowa ku kuke tafowa za mu akwai kafa ta dinga rawa yan tauri mala an buga gangar yaki malam sami ya tashi kuma a ce a warware ai kaga abin da wuya to kuma ka ba ta dinga rawa su tsaye na umar su a duk ana tattara ya haka ana yace ba ku kenan aka shirya aka rubuta aka yi komai annabi da zai shiga ba sai baki an gama kenan shikenan sai annabi to shikenan yanzu Allah ya karbi umra kowa ya tashi ya soke hadayansa ya aski yi komai kowa bai kalle shi ba ba wanda ya magana sai na annabi ya shiga naki sallallahu alaihi wasallam ya taho da matarsa ummu salama ta kalli fuskarsa idan fushi ya same shi wani jan abu zai iya kewayawa idan sallallahu alaihi wasallam ya rasu da haka ce na ce da mutane su tashi su soke abubuwan adayansu kuma su yi aski sun ki ina tsoron kai wani abu ya faru annabi bai taɓa cewa ai ba aka kice wani abu ya faru ta ce ab dan wannan ta ce wannan ne kadai ce ki taka soke naka ya rasulullahi ki taka soke naka kaka kula kowa da daga soke na kai askinka shi na annabi ya fito sallallahu alaihi wasallam ya kama rafin yana tsaye ya kaure kafarsa ya soke sai da ya soke rafin shi tun da uku kamar ya nuna rayuwarsa haka sai sittin da uku sai kuma safi aka tashi da gudu aka karke mashin aka gama mara nasa sallah alaihi wasallam ya wuri mai aski sai sai kuma kowa ma ya kama kan dan uwansa ake ta aski to waɗanda suka saki aka aske kan du waɗanda suna cikin suka da Allah ka taɓa nan kawai ka bari don aske nan kawai ka bari ina nan da dinga cewa Allah ya rawo shaban da suka yi gwalgwal ma su suka fi magana ta kenan to ba wani dole ne gwalgwal ba kenan saboda su suka ɗan saki wanda suka ce kai tsanayin ka nan kawai da Allah to su kuma ba saki ba to yanzu wannan fakangalin to yanzu wannan ma ya zama hukunci duk wanda ya harama hajji aka tsare shi a wani waje to nan ne hajjin ta ike ne yansa abin hajjinsa kuma ya aski Allah ya karbi hajjin in Allah ya ba shi wani lokaci ya zo ya rama in ba shi kenan ma dan dariya ta karbi to abin da aka kuma sai da baki sai manzo Allah ya dawo suka ba shi kwana uku sallallahu alaihi wasallam ya shiga umara ta kwana uku kwana uku da suka suka ce a fita to ba garin shi kenan manzo Allah ya fita goma har kuma nan da ya dawo Allah ya ba shi garin ranar a ga wanda za a ce ya fita sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce a fita ne ne وقاتلوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ياكي أتكن غير كفر ياكي أتكن غير كفر الله الذين يقاتلونكم وإن لم تكن ياكيكم من الكفار لا كفروا في ياكيسوما ولا تعتدوا أما تكفي شجي في ذات ريبياكا في مسلالنشي إن الله لا يحب المعتدين الله تبارك وتعالى زي سما سكي تريقياكا دين ظالمشي وقتلوهم حيث سكبتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وقتلوهم كفكشيسو حيث سكبتموهم بإندا وجدتموهم كفساميسو وأخرجوهم كفتدسوا من حيث أخرجوكم فإن تنسك فتدسوا أي أما كفر مكة والفتنة والفتنة أشد من القتل والفتنة الشرك شركة لسكي دا الله أتكن حرم من الله ga ka'aba nan ɗakin Allah ma duk sun zuba gumaka da shi ai wannan mugun abu da suke a shaddu shine mafi tsanani min al-qatl nan daga yin yaki la hungar ya qasu bil harb a cikin harami ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام hatta yuqatiluhum fi wala tuqatiluhum fa fi yake su inda al-masjid al-haram nan ga masallacin Allah ne alfarma hatta yuqatiluhum fi hatta sun fara su ya kanku a cikin sa to bari da ka zuku idan suka yake ku fiye a cikin sa fa katulun kuma ku yake su fiye a cikin sa كذلك جزاء الكافرين kadalika alqatlu wannan kakkashewa wal ikratu da fitarwa din nan jazaul kafirina shine sakamakon kafirai فإن انتهوا فإن الله غفور shi رحيم kenan idan suka dawo daga bauta gunki suka daina bauta gunki kuma suka suka yi sallah suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka dawo an mutu daga yin kafirci wa aslamu suka musulunta fa inna Allah ubangiji gafurun mai gafara ne duk abin nan da ya faru baya din nan duk ya ce shi kar kuma a dinga tsatsa magana rahimun kuma mai jin kai ne وقاتلوهم عند المسجد حتى يقاتلوكم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم في عكسه حتى لا تكون فتنة حتى يكر أسامو وتفتنة أي واتو أسامو كابل شيء عشان كذا واتو وتك ويكون الدين الدين يزمن تو الجبادة الجبادة تزمن تو لله جعل نشي كذي فإن انتهوا فلا عدوان إلا على idan الظالمين suka daina shirka suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fala udwana to kar'a wato saka da wato mummuna illa ala zalimin sai dai wanda suka zalunci kansu ma'ana ka aishi shi ma'ana ka ai zalunci ga wanda suka musulunta sai dai idan kuma sun warware ko kuwa sun tabo abin da dole za a yi hukunci a kansu الشهر الحرام في الشهر الحرام والهرمات كتاب kuna tsoron watan alfarma a shaharul haram wata almuharram mai alfarma muqabilun mai muqabala ne da shaharul harami da wata mai alfarma ai alfarma in ta taka alfarma ita ma sai a taka ta kama ka ta lubu kamar da suka yake ku fiye a cikin wata mai alfarma fa asulun to kuma ku yake su fiye a cikin sa wal hurmatu al- alfarmomi alkisasu kuma ana kisasi a ciki in mutum ya taka alfarma to taka alfarma ka nan da ya shi alfarma ba za ta hana shi ma a taka kasa ba ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم wanda ya shige alaikum a gare ku bil qitali ya yake ku fil haram a a harami fa ta du kuma ku shige a gare shi bi misali na aka da ne za ka ce kuma ku shige a gare dan a faɗi abin da zai ga da irin yanda ya ne ma'ana kuma ku rama irin abin da ya muku alaik abu wa bimisli ma aka ta alaikum da irin abin da ya shige a gare su ya muku ganganci wa taqullaha ku ji tsoron Allah da in su taru cikin taimako wa alamu ku sani anna Allah ubangiji ma almuttaqina ya kawo ma tsoron sa wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila as-sahmi wa an ko ku ciyar da dukiyoyin ku fi sabilillah cikin kai da kai da tabarkin Allah ta ajihi din sa fil jihadi a cikin yaki wala tulqu bi aydikum amma kar ku je ba hannaye kawunan ku an fusabun kawunan ku ila tahaluka fi zuwa halaka to kuna gani ku je ba kanku cikin halaka mutum ya halaka kansa ma'ana wa ahsinu ku kyautata inna Allaha yin yuhibbul rukuni muhsinin Allah yana son masu kyautatawa wa atimmu al-hajja wal umrata lillah wa tumul hajja ku cika haji wal umrata da umra lillahi dan Allah aduhuma ku ba da su bi hukukihima da haƙoƙin su dan Allah fa in husirtum فقد fa تيسر من الهدي فإن وصلتم إذا أكا كريكو منيتم أكا هناكو أنت تنامها كشك حج ko ku cika umra kamar yadda ya faru a Hudaybiya din nan fa masaisara to ku shi kenan ku warware hajjin a wannan wajen kuma ku ba da abin da ya samu min alhadi na daga hadaya alaikum wato wa huwa shafi kowa kuma sai ya ba da afiya kenan ila wannan horo ne na wajibi duk wanda ya kawo hajji aka tsare shi to shi kenan sai ya warware hajjin a nan sai ya bada kuma afiya wato wato hadaya kenan ila kuma horon na ta ɗauri in kana da ita ka bayar in babu kuma shi kenan ba sai an bayar ba ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي من الله wala ta hali kuru wutan kan ku aske kawunan ku hatta ya buluga alhadi sai hadiyan nan almasu wanda aka faɗa ta isa mahilla ku bigiransa ai makani misali inda aka hana kuɗin nan to shi kenan sai a yanka ta anan kuma ku yi askin ku ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك to zancen karewa an gama shi kenan to kuma kuna nan lafiya kun tafi aikin hajji wato abin da ya sa wayannan hukunta hukunta wani su wani lokaci ma sai a ga kamar ba a san su ba da wata biya ce ta kasa daga madina ma zuwa maka kwana goma ake a tafi to bare a ce kuma daga baitul maqdis mutum ya dauko harami wajen kwana talatin ne to kuma an kaiwa harami daga kan fa duk hukuncin kana nan da a cikin hukuncin harami din nan sai wata abu mutum ya zo duk kai yayi kwarkwata kuma dauda da waye da ga sunan to kuma yanzu wannan hukunci da kaman kana minkum mariza wanda ya yi harama ta hajjin kuma ana ta wata wata rashin lafiya ta same shi aka au bi ya azam min ra'asi ko ta ko ko wata rashin lafiya ta same shi au bi ya azam ko kuwa wani kazan ta ya same shi ne ra'asi da kansa ka kullun ka kummalin kaman kwarkwata wasu dadin ko ciwon kai wanda dole sai an yi aski dole sai an yi aski to shi kenan yanzu shi ya aske kansa fa fidiyatun min siyami ya bada fansa wato hadaya na yin ya bada fansa na yin azumi talatuka ayyamin na kwana uku in ba shi da abin da zai ba to sai ya azumin kwana uku aw sadakatu ko ko ya bada sadaka bisa bisa lasati asa'in wato da sa'i guda uku asirin salasati asirin wato sa'i kwano guda uku ko ya bada kwano uku na abinci ko kuma ya yi azumi wato na kwana uku wato wannan shine kuma fansar yanzu yin aski saboda rashin lafiya a cikin harami a cikin haramar aski au musukin ko ko shi ma ya yanka akuya yanzu shi ko wanda ba wanda ya tsare shi ga shi yana hanyarsa amma ya dau harami zai tafi haji to rashin lafiya ta same shi a ka ko rauni ya same shi a ka wanda sai an ma aski ko ko kwarkwata ta dame shi a ka wanda sai an ma aski to shi kenan ya yi askin in ma dai ya yanka akuya in yana da hali in ma an ba shi da hali ya ciyar da kwano uku na abinci ya raba wa miskini shida kowane kwano dai a raba wa miskini guda biyu in ma kuma wato ya azumin kwana uku ya azumin kwana uku da wannan shi hukunci shi kuma wanda ya aski kenan saboda farfata ko saboda rashin lafiya to amma yanzu saboda mu yanzu da mutum ya hau jirgi kan awoyi guda hudu sai mutum ya ga to shi a kai zai dauka har ya farfata wannan hukunci kamar wanda a san shi yanzu ba amma sun da duk sun yi gogayya da irin wannan da akwai sahabin da ya zo mazalla ya zo ya same shi yana hura wuta farfata na zubowa a fuskansa mazalla ya ce ake haka ya ce a sun laka ga haka kai na yi ce mazalla ya ce wa hana ka aski aski sai ka bada akuya ko ka ciyar da musulmi shida din nan da kwano uku ko kuma ka yi azumi kwana uku to shi kenan sai aka aske kan aka aske kan da baki daya
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من sai الهدي za a rinci don ku amince kamar talata a bil umrati wanda ya ji daɗi a cikin hajjinsa ya yi kamar bil umrati da umra ila alhaji zuwa haji ya yi kamar ci kamar sai ta kamar sai tara min alhaji to sai ya san ba da abin da ya saukaka na daga hadaya idan mutum ya yi kamar ci ma'ana ya yi umara a cikin kwanakin hajji ya yi umara a cikin kwanakin hajji kwanaki in ya umara kwanakin hajji yana shawwal zulqida zulhajji kwana goma na zulhajji to wannan kenan har yanzu ana ta yin umara a azumin nan ana ta yin umara amma idan mutum bai isa maka ba sai da an ce ga watan sallah an gani shi kenan da an shiga watannin hajji yanzu da ya yi umara a ciki kuma ya yi umara a cikin watan hajji yanzu ya ba da hadaya sai ya ba da akuya sai ya ba da hadaya ko kuwa a tafiya hajji ma gaba ki daya mutum ya ce ya yi niyyar umara da farko tukun kamar da mafi da muke gani idan mutum ya je sai ya yi tawafin umara ya safa da marwa na umara shi kenan ya yi hajji ya sa kayan gida to yanzu ya yi kamar su kenan to sai zai ba da akuya sai ranar takwas da watan sallah ya yi wanda za a ranar tarwiya da za a fita mina to shi kenan sai ya haramarsa da hajji a nan maka sai ya mai da kayan haramunsa to shi kenan kuma ya fita mina to kaga yanzu shi yayi kamar su ya ji daɗi kenan abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa duk wanda suka tafi da shi suka yi kenan duk kamar su kuma tawaki nan ma kuma kamar ya fi daɗi ya fi sauki ya yi komai sai dai kuma sai ya ba sai mutum ya ba da akuya akuya a cikin to idan kuka tamattu din nan abin da ya sa tawwafu min alhadi na daga hadaya yajibu alayhi alhadi wa hadaya ta wajaba a kansa ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة kamila wanda bai samu abin da zai hadiya da shi ba kamar lan yaji wanda bai samu abin da zai hadiya da shi ba dan guzurin nasa ba zai isa ya sai akuya din nan ba galibin ragon da ake jiya na za ka samu wajen biyar ɗari uku da rabi da sai hamsin biyar ɗari uku da hamsin ko biyar ɗari uku don ba shi da guzuri in ya kwashe biyar ɗari uku din nan shikenan zai zama yana bara to shikenan ya ci abinci da wannan kuɗi nasa sai ya yi azumi sai ya yi azumi a ciki amma fa kada mutum yana da abin da zai sai hadaya irin wannan tana faruwa da yawa muna faɗa da mutane da yawa irin wannan da mutum yana da kuɗin da komai a yi ga ya ce wanda zai hadiya zai azumi zai to wannan kuɗin da kake tare da shi nan fa ibada aka zo kuma wannan hadiyan ma cikon ibada ne in kai ganganci hajjin ma ita ta karɓa an yi wahalar banza kawai to dole mutum ya fitar da kuɗin in dai ga kuɗin ga kana da riyal wajen dubu biyu riyal wajen dubu ba shine dala america ɗari biyar ba kana da riyal wajen dubu biyu to in kana da riyal dubu biyu shi ne nan yanzu dan ka kwashi riyal ɗari uku da hamsin ne ya cike ka duk abin da za ka ta haka gama kwanaki ko kwana arba'in za ka za ka iya cin riyal dubu ɗaya ba in dai abincin Allah da annabi za ka ci sai dai kuma wani abin za ka duk da aika kwaso kaya ko ba a je aika siyan gwalagwalai ba kai ibada ba har ta karbu amma kawai kana so siyo kaya kana so siyo gwalagwalai to kamar ta mace azul kamar nan yaji wanda bai samu hadayan ba to fa siyamu salasata ayyam sai azumin kwana uku fil hajji a hajji kawai ya dawo sai azumin kwana uku wa sab'a fi jizara ja'atun bakwai kuma tana nan kansa in ya dawo gida kuma sai ya bakwai ila wadani in ya dawo garinsa kuma sai ya guda bakwai Ilka idan ka haɗa bakwai ɗin nan da wayancan uku a sharatun kamilatun goma cikakkiya kenan salasatun fil hajji uku a hajji wa sab'atun bakwai kuma idan raja in kuka ga tilka asharatun kamila kaga wannan hukunta hukunta uku kenan hukunci na farko wanda aka kare to shikenan ya askin sa ya yanka hadayarsa ya askin sa wanda aka kare ya yanka hadayarsa ya askin ila saboda ba wajibi wani sun ce ta wajibi ce wani sun ce ba wajibi ba ce in yana da idan ba zai yi haske sa kawai wannan hukunci kenan wanda shi kuma ba tare shi aka yi ba rashin lafiya ta same shi a ka wanda dole sai ya yi aski rashin lafiya ta same shi a ka wanda dole sai an ma aski farfata ce ko tsaba ciwon kai ko kuwa kan ya kashe wanda sai an yaki shi kenan a yi ba aski to shi kuma ga hukuncinsa wanda aka yi wannan sai ya ba da hadaya da hukuncinsa sai ya yi azumin kwana uku idan ba zai azumin kwana uku ba ya ciyar da kwano uku ya ba miskinai shida kowanne rabi rabi kenan idan ba zai yi wannan ba ya yanka akuya to wannan guda uku nan wayan sun ce kila zaɓi aka baka wayan sun ce a in ba kai wannan ba kai wannan in ba kai wannan ba kai wannan to wannan kenan to wannan hukuncin sai ya kare sai hukuncin kuma shi kuma wanda ya kamar su yi ya yi umra a cikin kwanakin hajji da shi kuma hukuncinsa ya bada akuya idan bai bada akuya ba shi da akuya din nan ya yi azumin kwana uku a makka idan ya dawo gida kuma ya azumin kwana bakwai shine guda goma sun cika ذلك لمن لم يكن أهله hadir masjid al-haram wannan wanda ya kamata shi dinnan ya zata akuya guda daya idan ba shi da akuya ya azumin kwana uku a makka idan ya dawo gida kuma ya azumin kwana bakwai zalika hukum wannan hukunci al-maskur wanda aka wana dinnan min wujubil hadi wajibtin hadiya dinnan aw siyam ko azumin dinnan alal mutamatti'i ga wanda ya kamata yi liman lam yakun ahlu hadir al-masjid al-haram ana magana maka mutumin da ba iyalinsa a nan maka yake ba ba ta da dan maka aka ba shi ka dan maka sai ka umara ka ba komai a kansa ahlu makkata su ka mutanen maka la yajibu alaihim al-hadi ba hadaya a kansu idan tamattu in suka yi tamattu واتقوا الله واعلموا أن الله shadidul jaza wa taqullaha bi tsoron Allah cikin aikata wa'annan abubuwa da aka faɗa kan mutum ya zace su na wasa ne ba mutum yana da kuɗin ta ga riyalai da daloli a cikin ajiyunsa amma ya ce ba zai hadiyan nan ba fa ya ce ba zai hadiyan ba sai ya je azumi ki tsoron Allah wa alamu ki sani anna Allah ubangiji shadidul jaza mai tsananin uguba ne الحج ashurun ma'lumat alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad za mu shiga wani hukunci kuma Lafiya da salatun fati. إنك أنت السميع العليم الحمد لله كربا